الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا a wannan majalisi na gar fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indimi trust islamic center a nan garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin goma sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai da goma sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya muna da kuma Allah subhanahu wata'ala imana taufiki gidatar da mu jiya wa mun fara karanta ayata 71 a 72 kaɗan ya rage makammala fassara lokaci ya yi muka tsaya yau ma insha Allah za mu sake karanta ayar mu ci gaba daga inda muka tsaya ودن الله سبحانه وتعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر kafin na zama amsa tambaya takardar daya tana rike da wajen tambayoyi guda uku ko hudu a wannan matsala ce ta auratayya kamar da shi mai rubutun ya rubuta ya saki matarsa saki biyu sannan ta aure wani a shi wancan wanda ya aure ta ya sake ta sai sake aurenta to ya aure ta sai samu matsala wajen saduwa kuma yana zargin cewa an yi masa tsafi ba iya isa gare ta to wannan yasa har suka rabu saki ya zama to guda saki uku to saboda haka yana tambaya shin ya halatta wannan matar ta nemi saki saboda mijinta baya gamsar da ita rashin lafiya namiji ana bashi lokaci ya samu nemi magani idan ya gagara ta wannan haƙƙi ne na mace ta nemi saki ko kuma ta je kotu alkali ya raba auren domin ta ci gaba da zama aure ba tare da sabon biyan bukata ba akwai hatsari a kanta wannan shir'anci ya halatta amma akwai lokaci da ake bayarwa lokaci da ake bayarwa wajen raba auren mijin ya so ko bai so wa za raba aure alkali zai raba auren amma ita ta nemi saki shi da hankalinsa da tunaninsa ya sake ta wannan ba bukatar wani lokaci sai tambaya ta biyu da ya sake ta saki biyu ta auri wani ya sake ta ta sake dawa wurinsa to shin auren da ta yi zai rusa saki guda biyu da ya gabata wannan ba zai rusa saki guda biyu din ba saki guda biyu na nan don bai kai uku ba bayan tallaka fa la tahillu domin ba da hatta tanki ya zaujan ghaira idan mutum ya saki matarsa saki uku ba zai yi ya sake dawo da ita ba sai idan ta aure wani ya sake ta to ta ji ta aure wani wancan ya sake ta ta sake dawowa wurinsa to za a fara samun lissafi to amma idan suke ta suke daya ko biyu ta ji ta aure wani ta sake dawowa wurinsa suke na farko guda daya ko biyu jina suna nan za a ɗaura a kai to abin da ya sake wannan tambayar saboda ya je zai dawo da ita bayan suke ta suke uku to iyayenta suka ce a'a ai saki ya riga ya kai guda uku saboda haka ba zai yiwu ya dawo da ita ba saboda haka ba zai yiwu ka dawo da ita ba sai idan ta auri wani ya sake ta sai yake cewa shi wanda ya warware masa sihiri ya ce ba zai gane ya samu lafiya ko bai samu lafiya ba sai idan ya yi aure ba wanta matar take ta dawo ba zai yi ta dawo ba saboda saki ya kai guda uku sannan ba da halin aure to saboda haka yake cewa shin ya halatta ya auren mutuwa ko ya yi zina to ga dama idan mutum shiga jarrabawa idan bai yi hankali ba sai kuma je ya fada cikin wata jarrabawa shi yasa ana so bawa idan Allah ya jarrabe shi ya nutsu ya koma ga Allah ana fahimta in ba haka ba zai ƙara lalata al'amarinsu zai ƙara shiga cikin wajen masifanci wannan jarrabawa ce Allah ya jarrabe ka saboda haka ba magana cewa za ka je ka yi auren mutuwa za ka je ka yi zina babu babu yadda za ka yi wannan to ima ka yi auren mutuwan ka yi zinan ya tabbata kawo warke kuma sai min tunda kace baka da harun aure kuma wancan matar ba zai yi ta dawo gidanka ba sai min saboda ka ci gaba da addu'a kuma kuma ga Allah subhanahu wataala Allah Allah ya hore maka abinda zaka zaka zaka yi aure sannan ke cewa waɗanne addu'o'i ne zai yi domin yana yawan tunani har ba ba iya yin bacci har wajen wata biyu to komawa ga Allah ne shine abin da ya muhimmanci kuma ka tana cewa a rayuwa akwai wanda sun bi ka jarrabawa akwai wanda sun bi ka shiga cikin tashin hankali to amma duk sun haƙura sun mai da al'amuransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai da salatin manzan Allah ka yauta istighfari kuma kiyaye azkaru sabahi wal masa addu'o'i da ake yi da safi zikirai da ake yi da maraice da kuma addu'o'i da zikirai da ake yi idan an zo kwanciya tsari akan yawaita salati da istighfari insha Allah kuma in ka samu sika da Allah yaqini da Allah Allah ta'ala zai kawo maka mafita mutane suna yawan tambaya idan ya shiga cikin idan sun shiga cikin matsala wace addu'a wace addu'a za ka ce masa addu'a kaza malan na yi addu'a kaza malan na yi fa kuma ana ya yi bai yi amfani ba wannan kuskure ne shi abin yana da alaka da zuciya mai kake ji a cikin zuciyarka ya yardarka da Allah ya tawakkalinka ga Allah subhanahu wa ta'ala ta yi karanta fatiya kafa ɗaya tana da cikakken tawakkali ga Allah Allah ya warware maka matsalarka ta yi ka sauke alkur'ani amma kuma matsalarka ba ta biya ba saboda kana da kokonto ba ka samu sika da Allah ba ta saboda haka jarrabawa ce ko wannan rashin lafiya da ajar da shi in ma tsafi ne ko me ana warware tsafi ana warware tsafi musamman mutum shi ya yi da kansa ilizimci addu'o'i da ayoyi na warware sihiri kai da kanka ya fi tasiri to amma matsala da yawa daga cikin mutane idan suka jarrabu da irin wannan jarrabawa suna ganin in ba malamai ne suka yi ba abin ba zai amfani ba to wannan yana daga cikin kurakurai da ake yi to da fatan Allah subhanahu wataala ya baka kara ma lafiya kuma ya kawo maka mafita duk sauran yan wannan suke da matsala Allah subhanahu wataala ya kawo musu mafita daga cikin fita daga cikin matsalolin da suke fama da su Allah ya kare mana lafiyar mu gaba daya نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين نعم الله تعالى كتاب وتل عليهم جاء مفسر وإنا نكمل فسر من آية الله تعالى كتاب فإن توليتم إذا كنت بعد باية فما سألتكم من أجر تنيري بن تنبيك ونلا دابا إن أجري إلا على الله لا دانا بايا قرم قوة سيقى الله ma'ana ba na neman wani abu na duniya da wannan wa'azi da nake yi abin da nake nema shi ne lada sakayya a gurin Allah a gobe kiyama ma'ana mai wa'azi ya zamanto zai yi wa'azi da ikhlasi don neman lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan jiya mun yi bayani ko sai Allah ta'ala yake cewa umirtu Allah ta'ala yake cewa bisa ga harshen annabi nuh alaihi salam wa umirtu an kuma umarce ni an akuna da an kasance minal muslimina daga cikin musulmai ma'ana ya mika uya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala musulunci da ake nufi anan shine al-islamu al-am musulunci na gaba daya shine al-islamu lillah mika uya zuwa ga Allah walin qiyadu lahu bit-tauhid wa ta'a mika uya zuwa ga Allah wajen kadaita Allah wajen bin Allah wajen nisantar abin da Allah ta'ala ya hana wannan shine musulunci musulunci kuma shine tauhidin shine addinin dukkanin annabawa dinin musulunci mana mika wuya zuwa ga Allah kadaita Allah bin umarninsa gujewa hannunsa wannan shine addinin annabawa gaba daya sai dai kawai inda suka bambanta shine wajen shari'u shari'u sun sha bambam yanayin aure yanayin cinikayya a bayani daki-daki na sallah na azumi da sauransu wannan akwai bambanci daga shari'ar annabi zuwa shari'ar wani annabi amma mika wuya gaba daya zuwa ga Allah a kadaita Allah a imani da Allah a bi umarnin Allah a gujewa hannun Allah ta duk wani duk annabawa addinin musulunci suka yi to shasa Allah ta'ala yana bada yana bada labarin annaba ko kana karanta labarin annaba a cikin alkur'ani za ga duk suna tabbatar da cewa su a musulmi ne annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il sannan suke gina ka'aba rabbana waje suke cewa rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak annabi yusuf alayhi salam yake cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kamar da zamu karanta nan gaba annabi Musa alaihi salam yake cewa mutanansa da suka imani ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina haka annabi Sulaiman da ya aika wasika ga Bilqis Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina kusan haka duk mabiyansu mabiyan annaba suna cewa musulmi masu cikakken mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shasa inna dina inda Allahi islam addini na gaskiya a gurin Allah shine addinin musulunci a hadisi hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa misalin su kamar 'yan uwa ne waɗanda suke daga uba ɗaya iyayensu daban-daban amma ubansu ɗaya ne in za ka ce waɗannan daban-daban suke saboda uwayensu daban-daban babu duk ‘yan uwa ne domin tushensu ɗaya ne domin ana dangana mutane zuwa ga iyaye zuwa ga mahaifinsu mahaifi shi ne tushe to amma kuma iyayensu daban-daban ma'ana shari'unsu daban-daban وأمرت أن أكون من المسلمين أن أمرشيني da in kasance daga cikin musulmai masu miƙa wuya to ana su kullum musulmi ya zama ta mai miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa daga cikin azkaru sabah wal masa raditu billahi rabba bil islam dina bi muhammad sallallahu alaihi wasallama rasula kamar kana budi kowane wuni da jaddada alƙawari da ke tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا الدعوة الذكري نسابي كل ذاكي ومن جدد القوري أصبحنا على فدرة الإسلام ولا كلمة الإخلاص ولا, ولا ملة أبينا إبراهيم أنيبا مسلما كل كان جدد وأن نسابي ومن ka tabbatar da cewa kai kai mai bin Allah ne mai bin umarnin Allah ne mai mika al'amarin ka zuwa ga Allah a kowane lokaci sai Allah ta'ala ke cewa aya ta gaba fakazzabuhu sai suka ƙaryata annabi nuhu mutanen annabi nuhu suka ƙaryata shi fanajjaynahu sai muka tsayar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa waja'alnahum sai muka sanya su khala'ifa suka zamanto masu maye waɗanda suka gabace su wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu fanzur ka duba kaga kaifa kana aqibatul munzarina yadda ƙarshen waɗanda aka yi musu gargadi ya kasance irin yadda ƙarshen su ya kasance fakazzabuhu Allah ta'ala yake sai suka karyata shi anan bayan annabi nuhu alaihi salam yayi musu bayanin cewa in har wa'azin da yake musu da ayoyin Allah kuma suna gani zaman sa a cikin su lokaci mai tsawo yana damu yana damu su saboda haka su yi duk abin da za su yi su yi masa makirci kar masu saurara masa shi dai ya yi tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala to wannan bayani ne wanda yake ya kunshi matakai na ƙarshe-ƙarshe na rayuwarsa na da'awarsa domin ya gwada duk wata hanya ya gwada duk wani salo domin ya gamsar da su amma ba su gamsu ba sai Allah ta'ala ki tafakar zabuhu malamai suka ci anan suka ci gaba da ƙaryata shi dama ai tun farko su ƙaryata shi ba wai da sun gaskata shi ne daga baya suka karyata shi ba fatar zabuhu mana suka ci gaba da karyata shi ba su imani da shi ba to shi ne Allah ta'ala ke cewa fanajjainahu sai muka tserar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ma'ana waɗanda suka yi imani tare da shi wa mutane 'yan kalilan ne suka yi imani da shi a wata ayar Allah ta'ala ke cewa wa ma'amana ma'ahu illa qalil ba su imani da shi ba ba wanda ya yi imani da shi illa adadi dan kaɗan shekara tara da hamsin. kamata a ce mai duk sun musulunta ko duk sun yi imani da shi tun da ya bi tsoro daban-daban ya yi da zafi ya yi da sanyi ya yi hikima ya yi da rana ya yi da daddare ya boye ya bayyana yamma duk da haka wa ma'amana ma'ahu illa kalilu an gane to sha sa har yake musu mummun addu'a la taj'al al-ardi min al-kafirina dajara saboda tauran kai ta tsara waɗanda suka wuce iyaka to Allah ta'ala ke cewa sai muka tsayar da shi da waɗanda suke tare da shi a ko wannan yana nuna cewa ana ba mu waɗannan labarai ne musamman ga masu wa'azi kai dai kullum ka isar da sakon Allah subhanahu wataala karkata da hankalinka dan mutane ba su gamsu da abin da kake faɗa ba in dai har kai ka gamsu abin da kake faɗa gaskiya ne wa kana da hujja kuma ka bi hanyar da ta dace wajen isar da sakon Allah shikenan ka gama naka amma ya akai mutanen unguwar nan shekara ta goma amma har yanzu mai zuwa masallaci ne bai wuce mutum uku ba mutanen nan yan iska ne ba su da hankali kaza kaza in duk wannan ba ruwanka ba ruwanka domin me annabawan Allah ma sun zo waɗanda sun bi ka waɗanda Allah ne ya zabe su waɗanda wa'azinsu tabbas gaskiya ne babu kokonto kai naka wani abu naka ba aiki hari bane eh ina tabbacin cewa duk abin da kake faɗa gaskiya ne ta yi wani abu kana faɗar ra'ayinka ne ta yi da gaskiya kake faɗa amma ashe kai kai kuskure kai baka sani ba shi yasa mutane ba sa zuwa gurinka saboda irin yadda kake ne akwai kuskure ko kana zafafawa ko kana wuce gona da iri ko ba gaba ne ya kamata maka tuhumci kanka ta yi matsalar daga gare ka in ma ya zamana kai ba ka da matsala dawarka ba ta da matsala yanayin wa'azinka babu matsala to ka tuna da cewa ba kai naka isar da saƙo ne kuma kada wannan ya sa kuma kana jin haushin mutane ka kullaci gaba da mutane mutanen da ba su da imani ba san kima kaza kaza ba a'a kai da ka sauke wajibinka su kuma idan suka sauke wajibinsu suka karbi shari'a wa'azin da kake fada musu to shike na farin lahi hamd an samu biyan bukata in ba haka ba kai dai ka sauke wajibinka kuma ladarka tana gurin Allah subhanahu wata'ala fa anjaynahu muka tsayar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi فنجيناه ينسي ني فأنجيناه نسي نعم فنجيناه مكثير دشي ومن معه da waɗanda suke tare da shi daga cikin mu'minai waɗanda suka yi imani da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa wani gurin Allah ta'ala ya bada labari da suka kangare Allah ta'ala ya umarci annabi Nuhu alaihi salam ya kera jirgin ruwa yana wuce in suna wucewa suna masa isgilanci yau kuma an bar wa'azi an koma an zama duk kafinta ne su suna wuce suna masa isgilanci su suna masa isgili ba su san abin da ke tafiye ba a sha akwai azaba ko kuma wani al'amarin Allah mai girma yana tafe za su halaka shi annabi Nuh da mabiyansa za su tsira da wannan jirgin ruwa da yake kerewa ومن معه في الفلك يتين جرجن روا الله تعالى yake cewa waja'alnahum muka sanya su khala'ifa masu maye waɗanda suka gabace su khala'if jam'u khalifa shine wanda allazi ya'ti ba da ghairihi wanda zai zo bayan wani wani yana nan in ya tafi sai ka zo na a madadinsa shi yasa ake kira sabon manzan Allah guda hudu al-khulafa ar-rashidun waɗanda suka zauna kujerar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka zamanto khalifan manzan Allah sallallahu to da Allah ta'ala ya halakar da mutanen annabi Nuh waɗanda ba su yi imani da shi ba su waɗanda suka yi imani da shi suka hau jirgin ruwa tare da annabi Nuh alaihi salam ruwa ya zo ya wuce suka zo suka sauka suka wato mamaye mazaunin waɗanda aka halakar da su suka zauna a madadinsu wa ja'alnahum khala'if wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina sai muka nutsar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu Allah ta'ala ya aika da ayoyi da dama ya baiwa annabi nuhu alaihi salam ayoyi da dama waɗanda suke nuna girman Allah waɗanda suke nuna cewa shi annabi Nuhu alaihi salam annaban Allah ne Allah ta'ala a wani gurin ya bayyana irin yadda Allah ta'ala ya halakar da su a wani gurin Allah ta'ala ke cewa fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyuna faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qadir sai Allah ta'ala ke muka bude kofofin sama abuwaba samai bima'in munhamir ruwa riga kwararowa galibin ruwan sama baya sauka da ƙarfi amma Allah ta'ala ce bima'in munhamir dan shi kuma an bude kobobin sama ruwan suka rika su kamar daga bakin ƙwariya ko kuma fiye da haka suke ta kwararowa da ƙarfi ba nan aka sai ba fajjarnal arda uyuna sannan kuma Allah ta'ala ya bugar da idanuwan ruwa daga ƙasa ruwa na fita daga ƙasa suna bubugowa da ƙarfi suna fita da kuma daga sama ruwa na sokowa faltaqal ma'u ruwan sama da ruwan ƙasa suka hadu ala amrin qad qadir akan wani al'amarin da dama Allah ya riga ya kaddara za halakar da su da wannan ruwan a wani gurin Allah ta'ala sai ya kawo a dunkule wani gurin kuma Allah ta kawo da bayani gurin da Allah ta'ala ya kawo a dunkule akwai abin da ake so a isar a gurin gurin da Allah ta'ala ya kawo da bayani daki-daki akwai abin da Allah ta'ala yake so ya isar ba haka kawai bane Allah ta'ala isar annabi daya yake bambanta salo ba haka kawai ba akwai hikima inda aka kara bayani akwai dalili inda aka kawo dunkule akwai dalili Allah ta'ala yake wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina muka nutsar da wadanda suka karyata a ayoyinmu anan abin da za mu fahimta wato Allah yana da runduna Allah yana da runduna iri-iri junudullahi suna da yawa jundullahi yana da yawa Allah ta'ala zai hallakar da hallaka bawa ta yi da bawa baya tsammani ruwan da mutum zai sha za ka yi wanka da shi wanka da shi za ka wanki kayanka da shi sai ya zama tusanadiyar hallaka abu dan kaɗan zai Allah zai sa shi ya hallaka ɗan adam wannan na nuna raunin ɗan adam ɗan adam shi ba komai ba ne amma sai dai koyi taurin kai na tsiya wannan ɗan adam yana da wannan amma wajen halitta shi yana da rauni abu halkin lafi halittar Allah mafi rauni sai ya tayar ma da hankalinka yanzu sauro kawai ba aiki ba ne sauro amma ka duba raunin sauro da kuma karfin ka kai amma aka turo ma sauro ya hana ka bacci ya hana ka kaza in shi je ka kana ta gurin yana kai kana ta sosawa ka sannan kuma ka kamu da rashin lafiya da malaria ila wannan ya musu najiyar rasuwarka ka duba girman ka ka duba halittar sauro to amma dan adam ba zai yi tunani ya fahimci raunin sa ba kullum ya bijirewa murin Allah subhanahu wata'ala to anan da ruwa Allah ta'ala ya halaka da su wasu kuma Allah ya halaka su da iska wasu kuma da girgizan kasa aka kasashe ta haɗiye su haka nasaro da ta hanya daban-daban Allah ta'ala ya halaka waɗanda suka kafirce masa anan malamai suke cewa Allah ta'ala ya gabatar da tserar da mu'minai akan hallaka kafirai an gani to wannan yana nuna mana cewa rahmar Allah ta riga azabarsa sai da aka kubutar da mu'minai tukuna aka hallaka waɗanda suka ƙaryata nan kuma mu'minai in suna karantawa su fara yin farin ciki da tserar da mu'minai sannan tukuna aka halakar da a kafirai sai Allah ta'ala ke cewa fanzur ka duba ka ga ya ga annabi ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama duk wanda zai karanta wannan aya zai karanta wannan labari Allah ta'ala ya saukar da labarinsu wanda yake gaibu ne a lokacin da Kur'ani ya sauka ba a lokacin da abin ya auku ba tsohon labari ne Allah ta'ala yake bayarwa amma Allah ta'ala yake cewa un fangur ka duba nuzila al-khabar al-ghaib manzilat al-mushahada Allah ta'ala ya sawwara abin kamar kana gani a gaban ka yanzu dan ya nuna maka abin nan tabbas ya faru babu kokonto a ciki kamar zaka iya ka ganshi a gaban ka yanzu saboda abin tabbaci ne babu kokonto a ciki kuma fadan sa'un fangur malamai suka ce akwai tahwili tahwilu lima jara alaihi Allah ta'ala yana kambama yana nuna girman abin da ya faru gare su fangur ka duba kaga kaifa kana aqibatul mungarin ya ya karshen wadanda aka yi musu gargadi ya kasance ya karshen su ya kasance karshen su bai kyau ba an hallaka su a nan duniyar ba ba su sun ci gaba da jin daɗi ba kuma gobe kiyama za su dawoma a cikin azabar Allah subhanahu wataala da wannan ƙarshe bai yi kyau ba samson bai yi kyau ba almunzarin waɗanda aka gargaje su Allah ta'ala bai ce aqibatul mukazzibin ba ko zalimin kafirin ba don a nuna mana cewa sun ci gaba da ƙaryatawa duk da cewa annabi Nuhu alaihi salam ya ci gaba da yi musu gargadi ma'ana ba su da wani hanzari kullum yana cikin gargadi amma duk da haka gargadi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba amma duk da haka suka wato dage akan kafirci Allah ta'ala ya halakar da su kuma wannan ana nuna mana hallaka su da Allah ta'ala yayi bayan an tsaye da hujja akan su ne an fahimta wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula man anzara faqad a'zar duk wanda ya gargade ka sannan baka ji ba ya zo yayi maka ukuba ya tsaye da hujja akan ka ya tsaye da hujja akan ka to da wannan ba da labarin annabi nuhu alayhi salam irin yadda mutanensa suka karyata shi kuma irin yadda Allah ta'ala ya hallaka su ana na farko dai ana yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lallashi ne dangane da irin yadda mutanensa suka karyata shi ake nuna masa karya damu ba shi ne wanda aka fara karyatawa ba karyatawa ba daga cikin manzanni manzo na farko ma an karyata shi annabi muhammadu shi manzo na ƙarshe ne annabin ƙarshe manzo na farko ma shi ma an ƙaryata shi saboda haka ba a kanka aka fara ba karka samu damuwa kulawar Allah na tare da kai kamar yadda Allah ta'ala ya kula da annabi nuhu alaihi salam ya ba shi kariya har ya tsere da shi ya halaka mutanensa kai ma Allah zai ci gaba zai ci gaba da baka kariya sannan kuma a dai bangaren kuma jan kunni ake wasu kafaran maka to ga al'ummar da suka karyata annabawansu ga irin yadda makomarsu ta kasance kuma kafirai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama idan kuka ci gaba da karyata manzon manzonmu da muka aiko saboda haka abin da muka wato saukarwa mutanen da za mu iya mu saukar muku su ma a gargadi aka yi musu to duk wannan Qur'ani yana karantar da mu muhimmancin sanin tarihi ƙur'ani ya kunshi tarihi labarin al'ummu da suka gabata labarin annabawa da mutanensu labarin mu'minai labarin kafirai labarin manya-manyan mutane da aka yi a tarihi manya-manyan kafirai manya-manyan salihai da aka yi a tarihi Allah ta'ala yana ba mu labarinsu don me don koyi a darussa don kusan tafiyar iri ɗaya ce tafiyar bil'adama a ban ƙasa kusan iri ɗaya ce mafi yawan abubuwa an yi tarayya abin da ya faru a baya shi ne yake maimaituwa galibi sai da aka samu canji a wani yanayi a wasu abubuwa amma asalin abin ɗaya imani imani amma ai abin da aka fallanta musu da abin da aka fallanta mana gida wani abin ya sha bamban amma imani da Allah shi a da can shine imani da Allah a yau ko ba gaba imani da manzo a dacin shine imani da manzo a yau in kai mai kyau Allah zai saka maka a dacin shine yau man kai mai kyau Allah zai saka maka in kai mara kyau Allah zai maka ukuba a dacin yau shi ma in kai mara kyau Allah zai maka ukuba an fahimta to shi yasa Allah ta'ala yake ta maimaita tarihin annabawa an fahimta laqad qala bi qasasihim ibratun li ulil albab lalle akwai muhimmancin a sanin tarihi to shi yasa a ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga akwai labarai na mutanen da da yawa haka na maluma da suka zo maluman musulunci suka suka rubuta tarihi tarihul umam al'ummar da suka gabata da kuma tarihul ummatil islamiyya da kuma tarihin al'ummar musulmi kusa za ga kowane malami a zamaninsa yana rubuta tarihi na zamaninsa irin su imam ibn jiri al-tabari da kuma irin su imam ibn kathir su zahabi su sahawi su ibn hajar asqalani tarihi ta tarihin malamai da sarakuna aka tara domin wannan silsila ta rayuwar dan adam kada ta yanki ana so a yi linkin tsakanin linkin tsakanin al'ummu a hada tsakanin al'ummu a hada tsakanin na baya da na farko an fahimta domin shi na baya idan bai san abin da ya faru a baya ba to tafiyarsa ba za ta yi kyau ba wajen sanin tarihi za ka san kurakuran da aka yi a baya kai kuma a cikin tafiyar ka mai ka kauce musu kada ka fada cikin kurakura game da hausawa suke cewa da na gaba ake mai gane zirgin ruwa zirgin ruwa amma misali kamar ceku ne ka zo misali za ka shiga kai ne farkon wanda zai shiga wannan ceku ya lamarinka zai kasance eh tekun nan akwai guri mai zurfi akwai guri mara zurfi duk baka sani yanzu ba kundin bala za ka yi ba in Allah ya taimake ka kawo sai lafiya fa lillahi alhamdu in ba haka ba kuma to shikenan an yi shahada amma misali yanzu akwai mutane uku hudu biyar a gaban ka wannan yayi nan gurin da zurfi ya samu matsala na biyu yayi nan gurin ba zurfi yayi ya wuce lafiya duk kun kana tsaye kana kallo kai ko kana so ka shiga ruwan ka wuce in ka tashi ina za ka yi gurin wanda ya nutse gurin wanda ya tsira gurin wanda ya tsira to me ba ka wannan dama don akwai ni wanda mai ya riga ka amma in kai ne ka fara ba za ka samu wannan dama ba za ka samu haka rayuwa a tari abubuwa da yawa na alkhairi mutane sun yi wanda kuma sun samu nasara da abubuwan da suka yi to kai ma za ka yi wannan abin ko kuma abin da ya yi kama da shi sai ne ka duba yadda suka yi ka yi ka tsira akwai abubuwan da mutum musu mutane suka yi suka fada su cikin kuskure suka yi kurakurai in ka zo kai ba za ka maimaita ba to tarihi yana da muhimmanci amma kuma abin ta kai yau musulmi sun bar tarihi magabata duk sun yi rubuce-rubuce tarihin malamai za ga daki-daki malami kaza ya rayu a gari kaza ga almajiransa ga malamansa ga iliminsa ga littafinsa ga halayensa ga ran da aka haife shi ga ran da ya rasu sarki kaza ga ran da hau mulki gari kaza ga lokacin da aka gina shi hatab al-buldan gari kaza ga ran da aka kafa shi ga wanda ya kafa shi ga dalilin da yasa aka kafa shi duk an rubuta amma kuma yau ba yanzu daga cikin matasa ba matasa ba hatta masu shekara hamsin sittin nawa ne wanda ya san abin da ya faru shekara hamsin baya a garin nan in kuma kana neman littafin da ya kunshi waɗannan bayanai ina za ka samu ba rubuta tarihi to sha sa ana tattafiya da ta tafka kurakurai hatta abin da shafi siyasar najeriya an yi kurakurai da ya daiwa baya amma duk an rubuta su an ajiye su an yi abubuwa na nasara da yawa a rubuta su an ajiye su yau matasan tashin tashi za su yi siyasa babu link tsakaninsu da baya sabon zubi za su kuma a takura kurai babu link tsakaninsu da abin da mutanen baya su ne tusha sa turawa ba za wasa da tarihi har zuwa yau kaja a jami'o'insu akwai cibiyoyi na nazarce-nazarce na tarihi ba ma na kasashensu na duniya gaba daya kowace kasa suna da masana kaji america kaji england akwai wanda ya kore akan nigeria ba ma nigeria ba akwai wanda ya kore akan arewa ba ma arewa ba akwai wanda ya kore akan borno komai na borno na sai ya sai a madina a wani dalibi daga america ya je madina farkon haɗuwa ta da shi ya zo ran da ya ji madina a masallaci muka haɗu shi muka gaisa wani bature ne farar fata david sunan shi maka gaisa da shi yake tashi daga amerika ya to ya zo jami'ar musulunci dama jami'ar musulunci ta madina da ko'ina ana ɗauko mutane fiye da kasashe ɗari bakaki da farare duk a zo a aikaratu shi ya ce daga amerika yake sai sai makai daga ina kake ya ce daga nigeria ya ce daga nigeria a wace jiha ya ce masa daga borno da jin daga borno sai ce kai ka nuri ne shi kai kanuri ne ya ce ya ka san kanuri ita a tarihi ya karanta baturi rufati an fahimta to sha za idan za sun tashi za su shirya mana makirki sun san da za su shirya sun san karfinmu sun san rauninmu sun san me muke so sun san me ba ma so duk sun san sun san kowa sun san komai da ma bayyanta to amma mu da muke rayuwa a garin ba mu san tarihin mu ba ba mu san tarihin mu ba duk an zo kuma a makarantu ma misalin a shekaru ma ake tarihi ko game da daga zuwan shugaba Buhari kamar an dawo da tarihi ko to amma yanzu ba a karanta tarihi wannan makirci ne na kashe al'umma an raba ku da magabatan ba ku san me ya faru a baya ba to akan me za ku gina babu abin da za ku gina a kai to tarihi muhimmi ne masana hatta da su malamai izu gabar miya in ka zo bangaren addini ba manya-manyan malamai da suka rasu a wannan gari ina tarihinsu akwai wasu da ake rubuta a jami'o'in ana thesis masters ko project na gama jami'a wanda digiri aka yi wasu rubuce-rubuce amma ina rubutu mai kyau akan malamai da suka rasu manya-manya wanda sun yi wa ƙasar nan attajirai manyan attajirai wanda sun yi wa al'umma hidima ya suka fara rayuwarsu ta yaya suka yi nasara a rayuwarsu manyan yin siyasa wanda sun yi wa al'umma hidima ya ina, ina, ina, ina rayuwarsu amma suka ji ga matasanmu sun san tarihin 'yan bal kungiyoyin bal bit tafsir ka ci kamar wannan yin san wannan kamar zai shiga aljanna daki-daki wani dan wasa yana tare da wannan kalab yanzu ya bar wannan kalab ya goma wancan kalab wasa kaza ya sa kwallo kaza ya ci kwallo kaza kaza kaza komai amma wani babban malami a garinsu ka gama sunan shi bai taba ji ba kamar wanda ya rasu wanda su wadanda suke raye ma zewa bai san su amma ya san wani bature mai jan kunne a spain ya san komai na shi ba wani amfani wanda zai samu saboda haka a shasa Allah ta'ala a cikin alkur'ani yana ba mu labarai tarihi na al'ummar suka gabata don mai damu dauki darasi mu yi kwamfiyarin rayuwarsu da rayuwarmu me za mu dauka a ciki wanda zai mana amfani me abu wanda yake da akwai matsala idan mun kauce masa za mu samu nasara da dole a girmama akwai cibiyoyi na bincike-bincike to amma matsala ta najeriya na farko galibi na farko ba a fandin ilmi yadda ya kamata a bajet nemo ilmi na wake ba ilmi ba wani abin da yake ba ilmi don ba kimanta ilmi ba kuma ɗan kaɗan da aka bayar din ma sai corruption kuma ɗan kaɗan da aka bayar din ma corruption ta wannan al'umma ta za su ci gaba masu iya magana suke cewa malla ma'adhiya lahu la hadira lahu wala mustaqbala yantazir wanda bai san baya ba wanda bai san bayansa ba tarihinsa bai sani ba to ba yanzu ma ba zai tafi daidai ba balle kuma can gaba da masu hankali kullum suna duba maya me aka yi a baya ina aka ci nasara ina aka fari to yanzu kuma ta yaya za a tafi kuma me za a shirya wa gaba abubuwa guda uku ake hadawa ake tafiya baya da yanzu da gaba mu najeriya me muke yi eh yanzu yanzu kawai yanzu yanzu nan babu romu da abin da ya faru a baya kuma babu romo me zai biyo baya kawai me zai biyo nan gaba yanzu yanzu nan kawai in ci in sha kawai in ma zan mutu in mutu kawai bayan na ci duk tunani zan mafi yawan tunanin in najeriya wanda shi ne wanda a shari'a akwai itibarul ma'al abu ko yana da kyau ko yana da kyau kafin ka yi shi eh wannan abun yana da kyau amma idan na yi me zai jawo ta yi yanzu yana da kyau amma ka yi gobe yanzu yana da kyau za ka ji daɗinsa ne na awa ɗaya na kwana biyu amma da gaba abin da zai jawo bala'in da zai jawo maka na shekara goma yanzu kana da hankali yanzu awa biyu awa uku ya kamata ka kalla ko bala'i na shekara goma bala'i na shekara goma to duk abubuwan da siyasar ƙasar da attajiran ƙasar da irin yadda muke kasuwanci a ƙasar
da yadda muke tafiyar da rayuwarmu a ƙasar mu dai yanzu yanzu me za mu ci kawai yanzu nan muka ci shi kenan komai mai ba ta wannan bayan da za al'umma ta ci gaba da wannan tunanin ba yadda za a yi ta Allah subhanahu wataala ya samu gani kuma isa mu gyara kurakuranmu Allah ta'ala yake cewa summa ba'athna ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نعم الله تعالى يكي ثم بعثنا سنمك أيكو من بعدهم من بعده أبايانسا rusulan manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanansu waja'uhum bil bayyinati sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu fama kanu yu'minu bima kazzabu bihi min qabl bizzamantu za su imani da abin da suka karyata shi a da ba kadhalika kamar haka nan natba wa ala qulubil mu'tadin muke rufe zukatan masu shigi masu wuce iyaka bayan Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na farko bayan ya halakar da mutanen sa wanda suka karyata shi to kuma aiko da manzani bai tsaya ba Allah ta'ala ke cewa thumma sannan ba'adna mun aiko min ba'dihi min ba'di nuhi bayan annabi Nuhu rusulan manzani da yawa irin su annabi Hud annabi Salih annabi lot annabi shu'aib duk wannan sun zo ne bayan annabi nuh to wannan yana nuna cewa annabi nuh alaihi salam shine manzo na farko akwai ishara ga wannan Allah ta'ala yake cewa ila qaumihim zuwa ga mutanansu ko da annabi Allah ta'ala yana tura shi ne yana aiko shi zuwa ga mutanansa wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassa ko da annabi Allah yana turo shi ne zuwa ga mutanensa tushasa za a samu annabawa guda biyu a lokaci guda daya kamar annabi ibrahim da annabi lut sun yi zamani ko ba gaba saboda mai kowa annabi ibrahim an aike shi zuwa ga mutanensa annabi lut ma an aike shi zuwa ga mutanensa to annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya aike shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin faja'uhum sai manzannin suka zo musu bil bayyinat da hujjoji bayyanannu mu'jizoji bayyanannu wanda suke afili da ka gani zaka fahimci cewa wannan aya ce ta Allah da ka gani zaka fahimci cewa wannan daga Allah yake afili bil bayyinat to me faru fama kanu li yu'minu bazama to za su imani ba bima kazzabu bihi min qabl da abinda suka karyata shi a da a nan malamai sun tattauna bima kan zabo bihi min kabul da abinda suka karyata shi a da min kabulu a da a da min kabulu kafin me kafin zuwa manzanni ko kafin a zuwan annabi nu malamai sun tattauna wasu suke cewa ai kafin zuwan annabawan in ka dauki mutanen annabi hudu in ka dauki mutanen annabi salih ko mutanen annabi lut kafin zuwan annabi ba san imani ba ba su da imani tunda ba wani manzo da ya zo musu ko ba haka ba tunda ba wani manzo da ya zo musu ba san wani imani ba kaga anan kamar suna cikin ƙarya ta addini ne an fahimta to sha sa min qablu mana kafin zuwa manzo ba su da wani addini kuma suna cikin ƙaryata manzo ne haka wasu malamai suka ce an an fahimta wasu malamai suka ce min qablu kafin zuwan ayoyi bayyanannu domin annabi ya zo yana bin matakai-matakai ne in zai fara kiransu zuwa ga Allah shi shi annabin Allah ne ba lalle bane zama a lokacin akwai mu'jizoji da Allah ta'ala ya bashi to anan za su iya karyata shi to bayan Allah ta'ala ya bashi mu'jizoji suka karyata shi ka za a ce min qablu kabun me kabun a bashi ayoyi bayyanannu haka wasu malamai suka ce yani min qabli maji'i albayinat almuhim dai abinda wannan ayar take nunawa wato mutanen nan al'ummu da Allah ta'ala ya aiko da manzanni a cikinsu ba su imani da manzanninsu ba duk da Allah ta'ala ya ba su ayoyi Allah ta'ala ya baiwa manzannin mu'jizoji annabi salih an ba shi mu'jiza shu'aibu duk an ba su mu'jizoji da ayoyi waɗanda suke nuna tabbas cewa su annabawan Allah ne amma suka karyata da suka karyata Allah ta'ala ya halakar da su anan Allah ta'ala bai fadi abinda yayi wa mutanen manzanni waɗanda suka karyata su ba alan adungule Allah ta'ala ya kawo amma kaje suratu hud Allah ya kawo labarin annabi hud daki daki da tattaunawa da tawakana tsakaninsa da mutanensa wa irin yadda Allah ya halakar da su haka annabi shu'aib haka annabi salih duk Allah ta'ala haka annabi lut duk Allah ta'ala ya kawo bayani amma anan Allah ta'ala yake mu aiko da manzanni bayan annabi nu sun zo da hujjoji mutanensu ba su yi imani ba an fahimta sai Allah bai magana bai maganar cewa ya hallakar da su ba a nan abin da ake so a nuna shi ne rashin imaninsu wannan shi ne abin da ake so mai a isar amma maganar hallaka su wannan Allah ta'ala ya bayyana a wani gurin ta zalika kamar yadda a waɗannan mutanen na waɗannan annabawa ba su imani ba muka rufe zukatansu ba su imani da manzanninsu ba natuba'u ala qulubil mu'tadin muna rufe zukatan masu shishi masu wuce iyaka anan abin da zamu fahimta anan abin da ya hana wadancan al'ummu su imani da annabawansu saboda sun dage wajen wuce iyaka wuce iyaka a cikin kafirci suka dawwama kan kafirci to wannan yasa Allah ta'ala ya rufe zukatansu an fahimta to kullun dawwama akan zunubi yana da hatsari dawwama akan zunubi sanadi ne da zai hana ka alkhairi sanadi ne da zai hana ka samun haske daga Allah subhanahu wataala sanadi ne da zai hana ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to saboda wannan wuce iyaka da suka yi wajen dawwama akan kafirci sai Allah ta'ala ya rufe zukatansu ba su imani da manzanninsu ba saboda haka mutum kare zama to mai wuce iyaka wajen zunubi ko dai Allah bai rufe maka zuciyarka gaba daya irin rufin da ya sanyawa zukatan kafirai ba sai ma akwai irin gurgurdon rufin da Allah ta'ala zai sa zuciyarka sai ya zama to baka jin wa'azi baka amfanuwa da wa'azi kamar yadda muka kawo hadisin Tirmidhi kwanakin baya idan bawa ya yi laifi za a sanya bakin duka cikin zuciyarsa idan ya yi sauri ya tuba zuwa ga Allah sai a goge wannan bakin dugo to idan bai yi tuba ba ya sake wani laifi sai a ƙara bakin dugo ana ƙarawa ana ƙarawa yana laifi a ƙara ya yi laifi a ƙara ya yi laifi a ƙara har bakakin dugo din za su rufe masa zuciyarsa to a lokacin kuma ba zai yi ba abin da zai ci da ga wani shigar ashirin ana masa wa'azi sai dai kuma yana ƙara zunubi ya yi muku iskiri ya fada da ku sam-sam ko kusa da kwanan nasa wa'azin baya zuwa to zunubin ya riga ya rufe masa zuciyarsa to shi ne mazan Allah ce shi ne faɗin Allah kallabar rana ala kulubihim ma kanu yaksibu abubuwan da suke aikatawa sun sa zukatansu sun yi tsatsa zunuban sun rufe musu zukatansu shasa ana so bawa da yayi laifi ne sauri ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya raba mu da zunubai kuma idan muka jarrabo muka yi zunubi Allah subhanahu wataala ya bamu ikon tuba zuwa gare shi kuma Allah ya karbi tubar mu Allah subhanahu wataala ya bamu alkhairin duniya da lahira duk wani shari'a Allah subhanahu wataala ya kawar daga gare mu Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwar mu ya albarkaci rayuwar iyayenmu da malumanmu ya albarkaci rayuwar shugabanninmu sannan ya albarkaci zuriyarmu gaba daya Allah subhanahu wataala ya baiwa marasa lafiya lafiya masu bukatu na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatunsu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين